ita kuma uwar annabi Musa ta ke yayin maza maza sai ta ɗauko tsummo kara ta naɗe annabi Musa duk ta nan da take a ciki Allahu akbar jama'a ku ji irin wannan fama da ake musulunci ne fa zai bayyana a zamanin tun daga nan Musa ya so mu haɗuwa da bala'i yanzu kuma mu sai mu zauna mutum ya ce ba bala'in da zai same ce dai ci daɗi kawai da kwana lafiya ka wuni lafiya wajen cinikin da kake da sana'a ka ba za ka yi asara ba a kai bala'i ba ya same ka ba dan kana sallah ko dan kana azumi to ka ji annabin Allah yadda bala'i ya so mu samun sa ya so mu samun jatu masa tiran haihuwa dama sai bi al yace faza'ilul minani ala qanadin min hal takkokin baiwa in Allah zai ba sai ya dora maka akan tsinin tsini can a sama na bala'i a tsinin bala'i ake dora mutum bai waye ta hawa a yi maka matakakala da bala'i ga kuma alheri can an dora a sama in dai kana son ka ɗauko wancan baiwar dole ka taka wannan bala'in kuwa ba yadda za a yi mutum ya zama wani ya fama da wahala ba Allah kiyaye ne to ku ji ba annabi Musa yadda ake fama da shi haihuwarsa kenan amma ga yadda da giyatun masa da shi zaman lafiya ya gagare su Allahu akbar ka gani wa alqarhu nuri ka gani wato da ta lullube ta lullube din nan akwai wani wato tanderu na tuya tana tuya malam da ta nade hatsu ma ta jefa Allahu akbar wa ash aqaluha malam da ta jefa hankalin ta ya tashi menene za ta kula da shi tana jin da sai kogiyar mulgino akwatin nan da Musa yake cikin kuma ana nan suna zaune malam sai ga akwatin ya mulgino kalribuwar amwadi kun faffaki suna fitura wato shi wannan akwatin fa qala fir'auna inna hadha la shay'un fil bahri ta'allaqu bi shajarati itunu bihi fir'auna yace ga wani abu can ya rataye a cikin wani itace maza ya dauko min idan shi malam bayi aka to da gudu famsa da rubi subni kowa ya jirgin sa aka buga aka tafi aka tafi aka je aka dauko shi min kulli nahiyatin hatta wara uhu bayna dai aka ka akwatin aka ajiye a gaban fir'auna musa kuna shi dan jariri zamanin nan dokar kuma tana nan ta yanke ƴaƴan a zamanin ana tsaka da yanke ƴaƴa maza sai ga Musa dan jariri a kwatin an ɗauko shi an zo an ajiye a gaban Fir'auna kuma Allah ko ya ce da gyatu masa ita tana can garin su kuma amma Allah ya ce mata kar ta ji tsoro kar ta bakin ciki sai Musa ya koma wajen ta da duk kudurar Allah na dafi a kenan lima tsaba ba ne tun kuɗa abin da aka yi hukunta to malam aka zo aka ajiye shi a gabansa Allahu akbar fa'ala jufata al-babi ya yi kokari ya yi kokari shi fir'auna ya bude akwatin ya samu kofa ya ga abin da yake cikin akwatin wala mai kadiru alai abin sai ga gari wa aladu kasarhi ya yi kokari ya kari akwatin a kasa ma da suka yi suka gagara bai fashe ba fada na asiyatu sai asiya matar fir'auna wacce take mumina ce tana bin Allah amma matar fir'auna shi kuma far'ar fi jawhi ta bi tunura sai ta gani a ƙarƙashin wannan akwatin sai ta ga wani haske lam yara hu gairuha amma duk taron da fir'auna da jama'ar ba wanda yake ganin hasken su ita wannan musulma fa'ala jaddu da sai kokari ta wajen ta gani sai kokari ta wajen hasken nan fatahu fafatiyatul bab malam shikenan sai ta bude kofar da dai ta murza ta murza wajen da ta ga hasken nan sai kofar akwatin sai ta bude fa idan hiya bisabiyin sagirin sai ga wani yaro malam dan karami namiji ya tabuta a cikin akwatin wa idan nuru baina aina kanin idansa da idansa malam haske na walkiya wa qad ta'ala Allahu rizqahu fi ibharihi Allah ya ajiye masa arzikin abincinsa a yatsansa babban na hannunsa ka gani ya masu min hala banan yana tsotsan nono a wannan yatsan na dama wannan yatsan na hagun yana tsotsan ruwa kuma ka ji kudurar Allah tun kwanakin da aka jefo shi kaji ruwan na mulkina shi in ya ji yunwa in ya sa wannan yatsan a baka sai ya tsotso madara ya sha ya koshi in ya ji ishirwa in ya sa yatsan hagu kuma sai ya sha ruwa ya koshi duk kwanakin nan da ya ba yunwa ba ishirwa da suka dame shi to sai gashi an buɗe shi gaban fir'auna an fito da shi kuma Allahu akbar fa'al Allah ma bata fi qalbi asiyata ka gani sai ubangiji ya dauki sansa kuma san Musa din sai ya sa a cikin zuciyar matar fir'auna asiya musulman nan wa haɓahu fir'auna fir'auna ma sai ya ji yana son sa wa dafa alaihi wato ya tausasa masa wa qabalan bintu fir'aunu sai matar ta fir'auna ta gabato falan ma karaju sabiya min tabuti amadat ila ma yasilu min riqihi dama wancan bokaye sun ce wato abin da za a turo a ruwan nan da yawun wannan abin shi za a samu shi zai warkar da kuturta ta fir'auna da masu magani suka ce ba za ta warke ba har abada to ita matar asiya din nan musulmar sai ta to yan yana kwarara ka san jariri dama baya rabo da zubar da yau to yan na kwarara sai ta zo sai ta tarriya ta shafa ta shafa da ta shafa din nan falada har bihi barasaha sai ta je ta duba inda duk ciwon albara yake a jikin ƙarta ta fir'auna sai tana shashafa yan tana shashafa yawo na annabi Musa a jiki tana ɗauke hannunta malam fabari arshil hali daga hannunta ne a wuya duk jikin yarinya kuma ya warke kamar ba ta taɓa yin ciwo ba kaji kudura Allah Allahu akbar kaji ta inda ubangiji yake gudanar da wannan irin hikima yayin da ta warke din nan ita wannan ya ta fir'auna bi iznillahi amma yadda Allah ce ta warkar da yarinyar ba yawun ba fa qabalahu malan yayin nan ita afiya sai ta ga lalle wannan abu bai wace ta Allah sai tana sai tana sansanarsa tana sansanarsa waran madu ila sadriha ta dauki Musa ta rungume a kirjinta kuma ita ba taba haihuwa da Fir'auna ba ita afiya fa qala al-guwat min qawl fir'auna halakakku manya manyan fadawan fir'auna suna zaune sai suka ce ayyuhal malik ya wannan sarki na fir'auna da ɗaya da kanka da wanda kake so inna nazunnu anna zalikal mawludul ladhi yuhzaru minhu min bani isra'ila mu dai muna zaton ranka ya daɗe wato wannan abin haihuwar da ake tsorata mu da shi kenan cikin bani isra'ila wannan ne tun da yawunsa gashi ya warkar da kuturta wacce duk masu tsafi da masana likitocin ƙasar nan sun ya gagare su wannan akwai lamari babba a wajen wannan yara shine ake gaya mana dama ka gani wa haza to ka gani shine wannan rama bihi fil bari khawfan suka ce abin da za ka yi wato mu dai shawaran mu da kai a ɗauke shi idan an ɗauka sa shi jefa shi a ruwan shi da shi ko a juta in ji fadawan fir'auna ma da sai niyya ti katalihi ya ce a an an jefa shi a ruwa ma ba tsira ba tunda dai kun ce wannan ne wanda ake tsoron nan to a yanka shi kawai a huta yankawa ce maganin sai fir'auna ya ce ina masu yanka aka ce ga mu ya ce kowa ya ɗauko ƙasa ku zo a yanke yaran nan Allahu akbar faƙalar afiyatu ita ku afiya mata fir'aunan nan yana jin magana da kyau amma ita musulma ce fa sai take wa fir'auna qurratu ainin li wa laka la taqtulu a sai an yanfa ana tace haba sarki kaga kai baka taba haihuwa da namiji ba ni ban ma taba haihuwa ba wannan yaro wata ran zai zama sanyin idaniyar mu muna ganin sa muna jin daɗi kar mu kashe shi ba da dadewa ba nan gaba za mu rika amfana su muna aikin sa muna ganin sa muna mar ado muna jin daɗi mu kyale shi Allahu akbar fa tusiba minhu khaira eh shi wannan yaro da kuke gani sarki aw la tasiba huwa ladan ko ma mu ajiye shi mu ce dan mu ne kawai tunda jariri ne bai san komai ba wa kana asiyatu la talidu ita ko dama ba ta haihuwa ka gani fasawa ba Musa min kawai fir'auna yayin da suka faɗa malam duk jama'ar da suke gun fir'auna wanda ya ji tana son sannan sai da ya ka kyauta ya ce gashi na bayar ga wannan yaro na bashi aka dinga tara kyauta aka ce an ba wannan tsada da asiya take kaunarsa domin cikin dukkan waɗanda suke ƙarƙashin fir'auna in asiya take a kuruwa da nan ba zai kwana a fada ba saboda haka tun da take tana kaunar wannan yaro kowane hakimi da kowane sarki da bafadi sai ya ka kyauta ya ce na wannan yaron ne da take tana kaunarsa Allahu akbar sai fir'auna ransa ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci ya ce kin ga asiya na sa an yanke 'ya'yan mutane guda dubu saba'in maza saboda tsoron kada wani yaro i zama namijin da aka faɗa ɗin nan boka ya suka gaya i zama hannunsa zan rasa sarauta mu zama wadatantu a ƙasar nan ga wannan yaro ya zo ba mu san kansa ba har mun so maganin abin tsoro tare da shi amma na ce a yanka kin ce ba za a yanka ba tun da kin hana gashi nan falaha ga talimin ki rike amma ni ba da bukata komai ba ruwana da shi haka fir'auna yake ce sai ki je ki rike ki zama ɗanki amma ana fala hajjata da ki ni kan ba ni bukata ta sam sam ki zama naki kawai Allahu akbar qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana bada labarin wannan kisa yana ga sahabbai law qala fir'auna yawma idhin qurratu aynin li kama huwa laki la hadahu Allah kama hadaha da a ta yayin da ita asiya ta ce din nan ki zama sanyin idaniya gare ni gare ka da a ce fir'auna ya faɗa shi ma yayin nan ya ce i lalle ko zai zama sanyin idaniya tsakanina da shi Allah manzo Allah yace wallahi da sai Allah ya shiryar da fir'auna ya zama mumini shi ma abin da ya dada halakar da shi da yake ba ruwana da shi din nan sai Allah ya ƙara ƙara masa halaka zai bar azaba yake ba ruwan shi da Musa Allahu akbar to ya kace gaba فإن تكبروا أعانوا بالأمن ليكون له هدوا وهدنا إلا بالأنها ما نزلوا وما كانوا خالدين Alu Fir'auna jama'a gidan Fir'auna suka tsince shi a kogin nan da wannan ya turo shi wannan akwatin nan suka tsinta ka gani ne ya kuna lahum aduwan dan Fir'auna ya zama dan Annabi Musa ya zama musu maki bi katale rijalihim wato saboda kacewar mazajen su nan da suka yi wa zanan ka gani ya zama musu bakin ciki ya sabu ya sabu bin sa'ahum domin suna bautar da matayensu Allahu akbar ka gani inna fir'auna ku sani shi fir'auna wa hamana da shi galadiman sa shine wazirin nasa wajinu da huma da dukkan jama'a fir'auna din kanu kadiye mutane da duk abin da suke akan kuskure suke ba sa kan gaskiya asina masu yawan sabo ne fa uqimu ala yadayhi aka azabce su akan wannan yaro kuwa da suka da suka ce ba sa kaunar sa din nan wanda suke tsoron shine hanyar rabuwa da sarauta ta su kuwa
وقالت امرأة فرعون قرة أين لي ولك لا تدرون أبيت أن ينفعنا أو نتأخره ولدا وهم لا يشعرون matar fir'auna ta ce asiya ta ce ta ce da fir'auna muratu ainihin liwa laka sanyin zuciya ne gare ni da kai la ta katulu kar ku kashe shi kar ku kashe shi fir'auna a sa an yanfa ana kusa ne zai mana amfani yaron nan da ka gan shi auna ka kila uwa ladan ko ma mu rike shi zaman dan mutum da ba mu da ɗa namiji fa da uha malam yayin nan shi fir'auna sai bi shawarar asiya yace to ai shi kenan ala adati umara misra domin al'adar sarakunan misra kenan min kaunihim kasancewa su yi unan nisa a fima ya kullahu ba wanda za a yi wa sarauta a misra in dai an ce sarki ne ba annabi ba in matarsa ta faɗi magana ba dama ya ketare kamar nasara a yanzu kamar nasara da mutanenmu ma masu kwaikwayon nasara yanzu a bakar fata ma wani wayin kana son abu ba za ka tambaye shi ba ko kuwa ka tambaye ka rasa ya ka je ka kawai mata alheri yana kwaikwayon nasara wani shi ma baya cikin musulunci sai ka ɗau alheri ka kai wa matarsa ma bai sani ba sai kuma ana munna ana ai ya kawo mata ya kawo mata kaza kaza sai a sauya mata suna ma daga sunanta sai ta zama madan sai a ce mata madan wai ba na fariya ce ai in an ce madan tana fitowa sai ta zama ta baki kirin tana bullowa kaji wai ai na faru ne su ma in kana son abu lalle ne tafi gun matar kaji fasiki kenan duk mutumin da aka ce yana kai mata maza suna halartar matarsa ko yana nan ko baya nan matan da ba muharramansa ba to wannan mutum fasiki kenan a cikin addinin musulunci in ma ya da'awan musulunci to musulmi ne amma aikinsa ba na musulmi yake yi ba kuma shine ake cewa fasiki ka ɗauko namiji wani daban wanda ba muharramin ka ba mutumin nan ba ubanka ba mutumin nan ba kanan ubanka ba ba wan ubanka ba ba ɗanka ba ba ɗan wanka ba ba ɗan kananka ba ba wanka ba ba kananka ba wani fasikanci yasa za ka tashi gidanka wai ka ce ai amini na ne wannan da ni da shi ko ba nan dai ka zo ka shiga gidan nan ka ji mukin Allah mukiya Allah biyu in shi ma iya da zai shigo ko da yaushe din shi ma mukin Allah ne sun kare ta alqur'ani take sun ce ba ruwan su da alqur'ani kenan kace namiji shiga gidanka wanda ba muharramin ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin da aka aka hana wannan abin aka ce wato duka wanda ya bada gaskiya da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi a cikin gidan annabi suke cin abinci rumfa ce babba a kofa ɗakin mata manzo Allah to idan suka je hira aka ci abincin sai su tsaya kuma ana hira shi manzo Allah yana so zai tashi ya wani abu daga cikin ibadunsa to ganin baki a cikin gidanka da wuya ka ce ki tashi ta zan yi kaza manzo Allah wannan abu ashe ubangiji ya fahimci yana tsananta masa domin Allah shine alimul ghaibi wa shahadati Allah ya san manzo Allah yana so ya tashi wani abu amma bakin saban nan tunda ba sai ba shi ma ba zai iya tashi ba to sannan sai ubangiji ya ce to gaba ɗaya ma ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzanna lakum ila ba'anin ghayra nazir in ghayra nazirina ilayhi ko ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ko jama'a kun ji ayar da ta hana dukkan musulmi ya kai wani namiji gidansa duk mutumin da ya dau namijin da ba muharraminsa ba ya ce wani na amince ma zo mu shiga ɗakin matata mu je mu zauna ko ku ko ba na nan ka shigo to in ya aikata wannan ya karyata wannan ayar kinan ayoyin alkur'ani dubu shida mai tanda goma sha hudu duk guda ɗaya da ka karyata to ka karyata sauran gaba ɗaya domin duka daga gun Allah annabawan Allah waɗannan su kuma dubu ɗari dubu ishirin da dubu in ka in ka ce baka yarda da magana ɗaya wacce wani annabi ya faɗa ba to dukkan zancen annaban ka ta domin dukkan su Allah ne ya aiko su ka gani Allah ya ce duk mutumin da ya imani akwai Allah Allah kuma ɗaya ne ya imanin akwai lahira za a je za a tafi mutane a yi hisabi za akwai aljanna ga mu'mina akwai wuta ga kafirai Allah ya ce to kare ƙara shiga gidan annabi a zamani kar ya kuma shiga gidan annabi sai dai illa an yi zon lakum ila ta'ami idan manzon Allah ya muku izini ya ce ku shigo a ci abinci to yayin ku da manzon Allah zai ce a shigo a ci abincin dukkan matan annabi kuma sai su koma can wani baji har ku a zo ku a ci abincin ku a gama ba ku san ma akwai mace a gidan ba ka gani kuma cin abincin ma gaira naziri na inehi kar ku shigo ku ce to gidan annabi ana abinci bari mu je mu zauna abincin ya ƙara sunna sai ya gama tsaf an ce to ku shigo mata sun kau sannan maza su shigo walakin za da ikin farko amma idan annabi ne da kansa ya ce ku shigo to ku shigo din domin kamun ku shigo duk ya gaya matarsa kowa ta buya ba za ku gansu ba ba za ku ji maganar su ba duk da wannan ma matan sun buya din sai za da mutum da damacin abincin fanta shiru watsi kowa ya kina su ka gani wala musalisi na li hadisin kar ku zauna kuna ɗeba kewa da fira wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kar ku aikata wannan inna zalikum kana yuzin nabi'a wannan abu yana cutar annabi fa yasa yi minkum shi ko yana jin kunyar ya ce muku ku tashi to amma wallahi la sai mina ko Allah baya jin kunyar kowa akan faɗar gaskiya Allah yake bana jin kunyar kowa ni gaskiya zan faɗa na faɗa in ji Allah yake kar wanda ya ƙara yi to abin da kaji an faɗi wannan dukkan musulmi ya rike wannan mutum ya yi imani cewa alƙur'anin nan gaskiya ne abin da kaji an ce da manzon Allah in ba hususiya bane to kai ne ma aka fi matsawa ka yi domin ka gani ana gudun barna ne shedan aka ubangiji ya bubu shedan irin sharrin da yake da shi tsakanin mutane saboda wannan ne ubangiji yake neman raba maza da mata a nesa da nesa domin idan dai da ka ce ai wannan annabi aka gayawa to da kai da annabi wai fi tsoron Allah idan ka ce ai matan annabi aka gayawa da matarka da matan annabi wace ta fi tsoron Allah su ma kenan ana kakkarewa kar a gwamutsa sharri ya auku balle matan mu na yanzu balle mazan mu na yanzu wanda namijin da kansa ma yake kokarin ya saba da matar dan alalace matar da kanta take yin ado ta nuna surata dan ai sha'awata in ba ai nesa nesa ba ai kullun halaka za a yi yanzu maza ga su adan da suke yi na na fasikanci ake yanzu ado na shari'a sai wani da wani in kai hida ma sunan ka ba gidaji sai dai ka hakura ka ba Allah da gidadancinka ka gani amma kullum ma aka ce ka sa wando babba wanda yake da hantsa ka sa ka kawo jallabiya babba kasa ka sa babban riga to in saurayi ne kai ba za ka samu abokan harka ba in za a yawo aka ce wani zo mu je da asar tayi mu dan zaga mu sai a ce kai za ka bata mana tafiya je ka nemi da tayan uwanka to yanzu wanda ya samu ya samu je gurin tela tela ya auna shi shi ma tela da kin Allah wai da zai auna sai sai auna masa wando har iya har iya kafa wanda za a auna wando iya idan kafa sai ka auna masa sai da ka taba kafa da da tip din naka kai ku kaji an ce abin nan haramun ne kar ka ce ba ruwanka in ka ce a yau ni na ruwa na ai ba ni ba biya na zai ba ai ba ni nace i ba na ji ba ruwanka ba kai ka sa ba amma yanzu saboda Allah idan ka zo ka ce wani ga kuɗi na ina so ka rubuta min surar yasin ko surar izawaka zan rika yin nazari da su yanzu saboda Allah kana zaton wannan abu idan yayi ya gama shi mai rubutun bai samu laraba cikin rubutun har yi idan dai ka sa mutum rubuta mun izawa ka koya ko ta zan rika yin wuri da su kana yanzu in an ce maka tun da ya so rubutun nan tun da kun yi lada biyansa za ka yi kudin rubuta kana zaton har ya gama wannan rubutun ya ɗau takardar ba ka shi ko bai samu lada ba al'umma ya ba ka to kowane baki ya ajiye za a ba shi lada haka mutumin da ya aikata abin ashe in kace kai ce da ba ruwanka da ɗinka wandan da ake sharar ƙasa ake sharar fitsari ake sharar kashi ake sharar kwata a kai masallaci in tela yake ba ruwansa ashe masa sakin gangama tunda ba shi zai kada ba ruwansa kenan ko mutum ya je ya auna wannan da masa sakin ganga yanzu in yace ma ni na sanka kalangun nan amma ba ni da alhaki ko daya sai wanda ya kada shine mai alhakin da wana to teloli ku ya hankali kuma kuna ciki suna takawa shedan ne ya koya musu wannan wandan kuma ran tashi ya kai kasa a narka shi ya zama wuta a daura musu a wuya kuma sannan manzo Allah sallallahu salata rajulun musbil izarahu ubangiji baya karɓar sallar mutumin da yake yana jan wato farjallansa a ƙasa shine kamar wanda yana jan sa a ƙasa duk sallar jama'a kuna ganin mun fa annabi wayo ne ko ku kuna zaton duk abin da ya faɗa kin mu ne yasa ya faɗa mana wannan magana manzo Allah ya ce dama tsakanina da al'umma ta kamar tsakanin kwaran nan ne da ake ce masa faɗa wuta idan ka hura wuta yana towa shi faɗa wuta kwaran kana kore shi in ya sheko da gudu zai faɗa ka ɗauke shi ka ɗauka sai ka je inda duhu yake sai ka sake shi dan kare kone ka zo gun wutar kana zo sai kuma ganin ya dawo ba za ka huta da kore shi ba ba zai daina dawa ba sai ya kone an huta haka annabi yace haka muke da shi duk abin da ya gani ya je ya gano ko a kai masa wahayi ko ya gano a isra'i ko a mafarki in dai ya ga wanda zai cuce mu ne misalin ko da da ido ko da kafa ko da me za a yabin wallahi sai da manzo Allah ya kauda mu da kai ya rubuta mana kar ku yi wannan abin amma ka ga yanzu mun yadda zancen annabi aka ce ai nasara yanzu zamani ya zo ga nasara nan sun ce ai wando har kasa to yanzu kai banda fasikanci wane ne zai dinka wando za ka ɗanga wandan da ka duba wandan sai ka ga a zakari yadda miƙe ya tafi ya bi cinya gari a sarari can ɓarin kuma sai ya ga ga dosaye nan su kuma sun yi kurukuru a cikin wandan to kun haɗu kuma ga mata can ta to ita nan take kallo dama ita kuma ta nemi tsumma ta tusa a gun nonanta sai tutsi tutsi kai tana kallon cinyarka kai kuma kana kallon tsinta me yafi wannan fasikanci ai ka ga kulla fasikanci kenan ko to yanzu wannan al'ada an ce da mu musuluncin mu yana bin hanya mu ma yadda sai ba za mu yadda ba muna dai yin sallah kuma muna bin son zuciyar mu Allah kuma shine rahibi sai yadda su amma dai lallai in aka ce musulmi ya yadda musulunci to wannan mutum ya yi asara ka dau al'adan da take ba taka ba tsaraici haramun ne ba yanda za ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana nan ya hana sabai yace ba ma tufa matsatse ba tufan ma da yake ba ya da kauri ya hana daura in dai ya ga tufa ba ya da kauri za a rika ganin alamar suran mace ko suran namiji maza la baya bari a daura shi zai hana har ya gaba har ya gama zamanin sa ba irin wannan ba sai a yanzu da ba mai ta da ku ku bari in ji Allah dole ba mai ta ku yi in ji Allah dole sai kun ga dama jama'a tun da yake haka ne ba mai maka fada kai wa kanka fada mana Allah ya shige mu to ina ne
وأما فؤاد من غير الله إن قال يدود بنا ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين
wasabara ummu Musa yayin da gatumar annan Musa malam ta jefa shi a cikin kogin nan sai ta waye gari zuciyarta karigal malam tana maufanciya da da cewa komai ta manta da ita annan Musa take tunawa kuma rawa akbar in ka dallatu bibihi har mata kusa ta bayyana wato ta ce ɗan nan nata ne laula an raba ɗana ala kalbiha wato ba dan mun ɗaure zuciyanta da haƙuri ba da sai ta ce ɗan nan Musa nata ne kar ai mai wani abu li takuna minal mu'minina Allah yake mun ɗaure mata zuciyarta ta yi haƙuri dan ta zama cikin mu'minai domin matar da ta saba wa umarnin Allah wannan mata in ta mutu kafira ce ko namiji kuma haka ne ita mata kuma ubangiji yace yadda da Allah bai wa mace sai ta bi mijinta ko sabanin namiji da mace kenan idan mace aka ce da kai Allah ya bata nisan kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in mace Allah ya bata nisan kwana wato ta samu shekara 500 tana raye a duniya shekaran nan 500 kuma kullun sai sallah raka'a 500 nafila banda farilla bayan wannan kullun sai azumi na nafila da izinin mijin dan mace Allah da yarda ta azumi ba sai ta tambayi mijinta Allah bai yarda matar aure wacce take aure irin na sunna ka dau azumin nafila ba sai mijinta ya ce na yarda miki sai dai ɗan ramalan ne to ɗan ramalan ne ko da ya hana ta yi domin ramalan harilla ne to amma azumi wanda za ta yi na nafila ko irin azumin nan na tasu'a ko ashura ko irin azumin da ake ta ta kanda din nan ko dai wani irin azumi na nafila kowanne ne in mace za ta sai ta durƙusa ta ce da mijinta ya sayyidi shugabana dama ake cewa ya sayyidi mata in za ta gaida mijinta haka za ta ce ya shugabana ta girmama shi ta ce masa in ka yarda ina so gobe in Allah ya kai mu zan yi niyya da asuban nan zan tashi da azumin nafila amma in ka yarda fa idan ya ce mata to ai shikenan tunda kin yi wannan niyya Allah ya kai mu gobe lafiya ki yi abinci to shikenan sai ta niyya amma ya ce ni fa kin ga aikace aikace gare mu a gidan nan ba ni rabo da yawan baki ko ko ni mu bukaci ne karan zo da ranar na bukata kina azumi to dama in tai azumin rata alkiyama Allah sai ya kona ta da ninkin azabar wuta dubu da wannan azumin kuma mijin ya samu in ta dau azumin da nafilar ba da yaddarsa ba in ya shigo ya karya mata azumin Allah zai mata azaba shi ko Allah zai bashi lada in ta dau azumin nafila ba da yaddarsa ba in ya zo ko da ko kawai kare azumin ba dai ta kamata ibada ba to Allah bai yarda da ibadan ba sai dai in farilla ne ka gani mata ba ta samun wani yadda sai mijinta ya ce ya yadda da ita wallahi duk macen da mijinta bai zauna da ita yana yana cikin daɗin zama da ita kullum ba yanda take ganin ran mijin a ɓace to Allah yana nufinta da azaba sama da ninki dubin ɓacin ran mijin dan manzo Allah ya ce rilallahi ma rilal zauji ko yaddar Allah na tare da yaddar mijin mata in mijin yace kai wancan matan nan tawa zaman mu da ita ba abinda zan ce Allah ya saka mata da alheri wallahi da za ta mutu nan aljanna za ta kwana amma in miji ya ce to mu dai yanzu ba ma zauna ba mata ba kar mu zauna gauraye amma ba dan haka ba abin da muke kan fama da matan nan namu to sai dai Allah ya isa to da maran nan kan ta mutu ma azaba so mu doka mata azaba a duniya kan ta mutu malaikun azaba za su zo ma dankara mata artakin nan akan ta ta dinga miƙe miƙe tana wucewa kuma a je kabarinta a sa mata kunama da gwano da kiyaki da dangin mucizai su dinga cinta malam sun dinga kenan wani ta kawo wani ta jiki ko ina ya ga za su nike wato an ce karin kunama ɗaya wacce za a sa mata a kabarinta karin kunamar kawai ba kunama ba ya fi girman raƙumin duniya haka zai dinga dankara mata harbi in ya zuba mata harbin nan malam wato a duniya ba wani abu da za a kwatanta da zafin in sun harba kunamun sun harba sun harba su bar mata dafin tana fama da dafin dare da rana tana fama da shi sanda wannan dafi kuma zai sanyi malam sai muci zai kuma su kullo daga ciki su kuma kowane ɗaya an ce a duniya da za a sako shi gurin da kowane maciji ɗaya an ce in ka taka ya fi kafa cikin tsawon macizan haka suke ko ta ina gabar da yamma kudu da arewa sun kullo malam su zuba mata ciwo su zuba mata guba guba gaba ɗaya dafin nan su zuba mata su koma su tsaya malam dafin ya dinga aiki a jikinta ya dinga aiki malam in wannan zai sanyi ga gwano ga cinnaka da nasu dafin su kuma su mata ta mutu ba da yaddan mijinta ba mijinta ta mutu yana fushi da ita Allah ya kiyaye to kaji ubangiji yake da mace dai za a ce ta shekara ɗari biyar kullum mijinta ya mata izini ta ta wuni da azumi kullum ta ke sallah raka'a ɗari biyar na tira sannan kuma duk shekara mijinta ya ce ya mata izini su ta faji da shi da ita ko kuma ya haɗa ta da amintattu su je su dawo sannan tana da dukiya kuma wacce za ta yi sadaka kullum ta yi sadaka ta farilla ga zakka tana yi duk abin da ka sani ba ta komai sai ibada amma ranar da za ta mutu ta ɓata wa mijin nan nata ba ta zo ta durƙusa ta nemi gafara ya gafarta mata ba saboda zunubin nan guda ɗayan ta mutu Allah ya ce ba zan sa ta aljanna ba to ya kaga wacce ta saba miji sau goma ba ta tuba ba wannan ko ƙanshin aljanna ta ji ko ƙanshin aljanna ka gani domin shi aure ya fi uwa ya fi uba ran da mutum ya aurar da yarsa karkace sai ta zo ta ma shawara in ka ji uba ko uwa sun aurar da yarsu suna ta ba ta zuwa shawara to dama ba auren kirki suka yi mata ba ina ruwanku da ita kuma nan da datti da ya aurar da yarsa shawara ta na gurin mijinta mijinta in za ta sai wani abu shi za ta gayawa ina so zan sai kaza ga kuɗi na da na gama ɗinkin hula ko na gama duk abin da take dai ta ce ga 'yan kuɗin nan nawa amma ina son sayan kaza me ka gani in ya ce eh aiko kaza din nan ya dace ki saya sai ta ce to in ka so mu sai ce to shi kuma duk abin da yake je so mata wannan abin ya kamata amma ba ta ɗau kuɗin gaba ɗaya ta kai uwarta ko ubanta ba yaushe ba zaman auren take ba kenan jama'a mu kiyaye wa ƴaƴanmu yadda za su zaman aure fa kuna ji yadda shari'a musulunci take haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa balle mace ce wani abokin shawara daban wannan kuma su ne akadami waɗanda ubangiji ya faɗa mace na zaman aure tana da wani abokin shawara a wani guri jama'a mu kiyaye da wannan kun ga yanzu su maza su suka lalatar da lamarinsu namiji wai ba zai ta kawo matarsa fuska ba ko ina ya je ya dariya amma ran da ya shigo cikin gidansa kamar an ce ma zai mutu gobe matar da ba ta yi mata dariya yanzu za ta yi maka shawara ita kuma tsoron kama take ji da ta ji motsinka daga kofar gida Allah Allah take ka dau abin da za ka dauka ka fice saboda zaman ku ba na lafiya bane kana wulakanta addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya zauna ya san abin da zai wa matarsa ta yi murmushi a ɗakin ko da tabawa ko na magana in yi mata ta murmushin ya fi ya je alwalai sallah raka'a saba'in lada kai ka ki magana da matar to ba ka magana da ita ai kaga dole ne iyayenta kuma ba za su ita ba ta je wajen sa ko to Allah ya shirye mu